الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الصبر shabiyar ga watan rabi'in thani hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1440 da uku wanda ya dace da 20 ga watan 11 shekara ta 2021 za mu ci gaba da karatun littafin mulhatul i'rabi wasin khatul adabi wallafar babban malami الإمام الحريري رحمه الله تعالى yau za mu tashi darasi na uku a ƙarƙashin babun na kirati wal ma'arifati babi wanda zai mana bayani akan suna wanda ake kira an nakira da kuma al ma'arifatu ya fara bayani ne akan suna kamar yadda muka faɗa a darasin da ya gabata cewa shi suna yana da yawa a harshen larabci za a ga alkur'ani in ka ɗauko kana karanta ayoyi da surori za ka yi ta cimma sunaye da yawa kamin ma ka cimma aiki ko harafi to sannan suna yana da hukunce-hukunce da yawa wanda fi'ili a za ka ga bai da yawan hukunce-hukuncen larabi kamar shi suna saboda suna kashi-kashi ne tunda suna a ce ma akwai mabni akwai ma'urabi ma'urabin ma shi ma kashi-kashi ne akwai mutamakinun amkan akwai mutamakinun ghairu amkan a gani na an dawo ga almabni shi ma a ce maka akwai alhuruf eh domin harufa ginannu ne kamar yadda ibnu malik yake faɗa wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana to haka nan ad-dama'ir su ma za a ce maka mabniyai ne to shi yasa malam ya fara sai ya ce babul nakirati idan an ce nakira kamar yadda zai yi ta'arifi shine suna wanda an ka faɗa amma ba a ayyana wanda ake nufi da shi ba shi ake kira nakira misali in ka ce rajulun eh mutum namiji imra'atun kitabun kaga rajulun Uh, abubuwa da yawa na afaradu na jinsin maza za su shiga duk wanda ya siffantu da siffa ta rujula ta zama namiji zai iya zama wa rajulun zai iya zama zaidu ko amru ko khalid ko usman ko ahmad da makamantansu kaga ba daidai yake da a ce zaidun ba idan an ce zaidu ahmad bai shiga khalidu shi ma ba zai shiga ba to in ka fahimci na kira in ka fahimci abin da ake nufi da na kira to fahimtar ma'arifa zai yi maka sauki domin kishiyan na kira shi an ma'arifa ma'arifa kishiyanta na kira na kira kishiyanta ma'arifa to duk sanda aka yi itilaƙin suna kuma ba a ayyana mai shi ba misali dai aka zo aka ce ya rajulu kaga zaidu na iya daga hannu amru na iya dagawa muhammad na iya dagawa ahmad na iya dagawa saboda ba a yi ta'ayini ba amma aka zo aka ce ya zaidu to kaga amru ba zai daga hannu ba sai shi wanda ya san yankakken suna ne zaidu to shine malam ya ce والاسم ضربان فضرب النكره والآخر المعرفة المشتهرة فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل نحو غلام وكتاب وطبق كقولهم رب غلام لي أبك وآلة التعريف ألف من يرد تعريف كبد مبهم قال الكبد وقال قوم إنها اللام فقط إذ ألف الوصل متى يدرج إذ ألف الوصل متى يدرج سقط to malam ya ce walisimu shi suna dorbani ya kasu kashi biyu shi ne ma'anar dorbani aiki simani suna kala biyu ne fadarbun kashi akwai kashin da yake na kyara na kyaratun ne amma sai aka mai da ita ha'us sakati saboda rura wazani na kyara akwai sunan da yake na kira shine kullusmin lam yuda li mu'ayyanin lahu duk sunan da an ka aza shi ba a ayyana wanda an ka aza shi don shi ba shi ake kira na kira zai yi bayani akan alamarsa wal akharu shi kuma na daban shine kashi na biyu kenan al-ma'rifatu ita ake kira ma'arifa al-mushtahira wadda ta shahara inda nuhat zaka ji ana cewa ma'arifa idan an ce ma'arifa shine sunan da yayye nuni akan ayyananne kamar a ce sunan yanka to shine ma'arifa to ita ma'arifan ma ita ma kashi-kashi ce za ta kai kaso shida zuwa bakwai kamar da dai za a yi bayani to shi yasa ya ce almushtahira ma'arifan nan ta shahara to sai zai baka ka'ida duk sanda ka ganta to za ka yi hukunci kan cewa sunan nan na kira ne sai ce fa kullu ma rubba alaihi ta fa kullu duk ma sunan da ko kalmar da tadkhulu rubba alaihi lafazin rubba yake shiga gare shi sannan shi ya biyo baya to fa innahu munakkaru to ka yanke hukunci wannan kalma na kira ce da kaga rubba to abinda a biyo a ya biyo baya gare ta ka tabbatar da na kira ne ba ma'arifa ba ce shi yasa can faɗin Allah ta'ala ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين to ma a ga ita biyo bayan rubba to shi yasa malamai suka ce na kira ce saboda ga rubba ta biyo baya haka in ka ce rubba kitabin mufidin qara'atu so da dama wani littafi mai ba da fa'ida na karanta shi to rajulin din nan na kira ne a ƙa'idar larabci baka cewa rubba zaidin laƙitahu wannan ba larabci ba ne don zaidu ma'arifa ne ko rubba ahmada ra'aituhu ai so tari na ga ahmad ko rubba khalida ko rubba muhammadin eh ko rubba hindin ko rubba zainaba ko rubba duk sunan da sunan yanka ne ba a sa mai rubba shine yake faɗa a wannan ka'ida fa kullu ma rubba ilaihi tadkhulu fa innahu munakkarun to ka sani abin yi wa nakira ne ya rajulu ya kai mutum yana nufin ya kai mai saurare na to na misalin nakira sai ce na hau misali gulamin wa kitabin wa tabaq ka ƙaulihim kamar misali zancensu rubba gulamin li abak rubba to ita rubba ma'anata tana da ma'ana guda biyu takan zo littakafiri don ta yi nuni kan cewa abun nan ya faru da yawa kuma takan zo littakalil wa rubba littaksiri wata kalili can cikin alkaukabu sabai alimamu suyuti ya yi ishara zuwa ga wannan to in ka ce rubba gulamin li abak so da yawa gulamin yaro li wanda ya tabbata gare ni abaka ya gudu daga wuri na ya tafiya ta ban san inda ya ba to wannan kana son ka tabbatar da cewa gudun nasa daga gare ka ya yawaita ya gudu an sake kamo shi ya sake gudu an ka sake kamo shi ya sake gudu an ka sake kamo shi to shine sai ka ce rubba gulamin li tabak sannan ƙa'ida ne shi sunan da ya biyo bayan ta mai jarra wannan wajibi ne baka cewa rubba gulamun a ko rubba gulaman a sai dai rubba gulamin sai ka yi jarra in ka zo li'irabi sai ka ce rubba harfu jarrin mabniyun ala al-fathi gulamin sai ka ce ismun majrurun bi rubba wa alamatu jarrihi الكسرة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر هكذا كيل إعراب إنسان li shi ma li sai ka ce harfu jarrin mabniyun alal kasri wa ya'ul mutakallimi damirun barizun muttasilun eh mabniyun ala sukuni fi mahalli jarrin majarurun bili saboda haka li alijaro ne wal majaru eh alijaro ne wal majaru to shine fi mahalli jarrin mabniyun ala sukuni a gane ko majarurun beli a gane yawwa yake ce ya ul mutakallim damirun barizun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli jarrin majarurun beli mabni ne li'annahu la yazharu fihi i'rab saboda haka ta zauna ne a mahallin jarra to amma jarran ba za ta bayyana gare ta ba saboda ya'ul mutakallimi mabniya ce min min al mabniyat to sai ka ce abaq asluhu abaqa sai ka ce fi'lun madin mabniyun ala al fathi لا محل له من الإعراب وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو وسكن لضرورة الوزن شي ساكتي أبك كقولهم رب غلام لي أبك to haka za ka yi cewa rubba kitabin li ƙara'atu ne kamar kai adda wannan littafin sai ka ce rubba kitabin amma ba shi kake nufi ba baka ayyana shi ba kawai dai ka ce rubba kitabin li qara'atu eh littafi da yawa wanda yake mallaka ta ne so tari na karanta shi wa tabak lafazin tabak rufi rufi na daki ana kira ne tabak eh tabakin an tabak a gani to sannan tabak plate da ake sa abinci haka ana, ana kira ne da tabak ana kira sa da tabak eh, wannan plate da ake sa abinci a ciki to kana cewa rubba tabakin li eh? Uh, mallaktuhu ko abin da ya kama da wannan to a cikin dai wayannan baitoci guda uku mun ji cewa a ɗazuna ya tsallake kin ba mu karanta wa ma'ada zalika fahawa ma'arifa la yamtari fihi sahihul ma'arifa misalu huddaru wa zaidun wa ana wa za wa tilka wallazi wa zulgina mantawa ne da ni karanta sai takardar ta juya ban kula ba eh an gan shi ko wa ma'ada zalika to duk sunan da ya ƙetare wancan da ya gabata mala ya ce fahawa kaka ce fahuwa in ka ce fahuwa baitin sai ya kalli fahawa ma'rifatun to shi ake kira ma'arifa shi ake kira ayyanannen suna an gane wannan as-sahihul ma'arifa wanda adda ilimi ingantacce layam tarifihi baya kwankwanto kan wannan bayanin da na yi don ya san haka ne eh tunda ilimi an ka faɗa idan ka ga an faɗi ilimi kuma mutum ya yi kwankwanto to alalabi hankali ilimin tunaninsa ko saninsa yana yiwuwa bai fahimci abin daidai ba ko kuma hankali ne yana da matsala amma duk sanda an ka faɗi ilimi mai saurare yana da hankali sannan ya yi wa abin kyakkyawar fahimta to ba zai shakka ba in ka ga an samu shakka to ko dai daga laifin daga wanda ya faɗi abin ko daga mai ɗauka shi mai saurari to sai malam ya ce misaluhu misalin ita ma'arifa kamar ka ce addaru ita waccan na kira ɗin da aka yi magana to in kana son ta koma ma'arifa sai ka sa mata alif da lamu gulamun sai ka ce al gulamu kitabun sai ka ce tabak sai ka ce a tabak to da kasa al al al din nan sara ma'arifatan ya koma ma'arifa ya koma ma'arifa an fahimci wannan zakyau amma kana cire ta ya koma na kira yake na hunta da ka ce ra'aitun rajula to wannan namijin ha'ayyana ne kana nufin shi wannan da kake magana da shi ya san wannan namijin wala Allah kila ya gan ku tare ko kuma dama ka ba shi labari za ka ga wani sai ka ce mai ai ra'aitun rajula ai mutumin nan na gan shi ko ko da hausa muna faɗa haka ai ai na ga mutumin ko kai ya mutumin ka ya mutuninka to kaga duk wannan menene kaga ma yawwa kaga an ayyana ehem to wannan shine to shine ya bada misali addaru to akwai wanda baya daukat ma'arifa akwai wanda baya daukan ma'arifa shi shi kawai tun wajen kera shi haka laraba sun ka kera shi ma'arifarsa bai ɗauka alif da lam bai ɗauka alif da lam ta ma'arifa saboda larabawa dama sun aza shi don ya yi nuni a kan wani wata shaksiya ayyanan nan shi suke kira alami alami to duk sunan da alami ba sai ka sami alif da lamun ba eh yanzu aisha ba ba bukata ka sa mata alif da lam ka ce al aisha khalid bai bukata ka sa mai ma'arifa muhammad bai bukata sai ka ce al yawa al'alam ne suna ne dama yankakku larabawa sun aza su don su yi dalala akan wasu shakhsiyat muayyana to shine sai baka misali kamar zaidu zaidun amma wanda ba a yi ne ba shi ke buƙatar in ana son ya koma ma'arifa sai a sa mai alif dala kamar zaidu muhammad amru khalid ahmad da makamantansu to kaga na ɗaya kenan na uku wa ana ko domiri kullu domirin to ma'arifa shi kenan ka huta duk sanda ka ga domiri to ma'arifa ce sawa'un na mai magana ne ko na masu magana ko na ga'ibai ko na almuhadabai ne kullu zamirin ma'arifa bal huwa bal ma malamai sun ce shi ne ya fi ƙarfi wajen zama ma'arifa damiri ba saboda shi a ana faɗansa kai tsaye za ka gane da wa ake yanzu da na ce ana magana ya riga ya ƙare amma ni ce zaidu kana ya ɗaukar na gidan suwa ne ko na gidan suwa ne amma ana ha ana nassi ne zuwa ga mai magana amma zaidun ya hatamil zaidun na gidan suwa ne na gidan suwa ne na gari kaza na gari kaza Eh? to ana ana kiran shi domiri na mai magana mutum ɗaya misali ka ce ana ɗalibun hmm? wa za ko ismul ishara shi kuma duk wani suna na nuni shi ma ma'arifa ne Mm, kamar za hmm? haza hazihi hazani ha'ula'i duk wa'annan ma'arifai ne saboda duk sanda ka yi ishara zuwa ga abu to ka ayyana ko mutum dubu aggauri ka zo ka ce kai kai ta yi ne eh ka ka da shi yanzu a fili to shine wa za wa tilka za sai ka yi ishara zuwa ga namiji mace kuma sai ka ce tilka Hmm? tilka to akwai ismul mausul kamar allazi ko allati da bai kawo ba allazi wannan mm. allazi ja'a indana ko allazi bata indana bil ams wannan da ya kwana wurinmu a jiya kaga shi ma hawayo shi ake kira ismul mausul wannan to haka akwai zu zu ta kuma tana da ma'anar sahibu zulgina ma'abuci wadata ai sahibul gina eh to duk sanda ka ga zu ja a zu malin ra'aitu za malin sallamtu ala zi malin eh tana cikin al-asba'u sitta allati turfa'u bil wawi niyabatan anid dhammi وتنصب بالألف نيابة عن الفتح وتجر بالياء نيابة وتجر بالياء نعم نيابة عن الكسر to a takaice dai mun ga misalin na kira da ma'anarta mun ga misalin ma'arifa ko to sai malin ya ci gaba da cewa wa'alatu ta'arifi to na'urar ta'arifi wace ce an na'urar ta'arifi ita ce al ya an ce ala kayan aiki na'ura eh ba ita ake sama na kira sai ta koma ma'arifa ba ita ce to ita za a yi magana kanta ita ku sai ce al ana ce mata al eh al saboda an zo faɗin sunan in kamariya ce sai a ce al eh in ma dai shamsiya ce adin da sai ta fito ko da ba daura lamun ba sai ce faman yurid duk wanda yake nufin ta'arifa kabidin ya mai da na kira ta kabidu anta ita ake kira kabidu to in ka ce kabidun anta wata anta eh? to sai zan kana son ka maishe ta ma'arifa don ka ce kabirin to mubhamin ne an ɓoye shi shine mubhamin an ɓoye shi to ƙala kawai sai ya ce alkabid ai alkabidu anta eh? anta kaga kabidun na kira alkabidu ma'arifa saboda mi shigowa alif ko al a kansa wa ƙala ƙaunin to akwai saɓani shin ita alɗin nan ita ɗai ke mai da suna ma'arifa da alɗin da alif da lamun ɗin ko ko lamun ɗai ce misali in ka ce alkabidu kaga farko akwai alif sannan mi shin su duka an na ta'arifi ko ko lamun ɗaita to shine sai malamai sun kai saɓani wasu sun ce a'a duka da alif da lamun eh shi yasa wasu su ga wasu su ce al-alif wallam musamman malaman kufa amma wa ƙala ƙaumun wasu mutane eh? sun faɗa inna hallamu a alamun ce kawai fakat ita kaɗai wahadaha hmm? kenan su ba su sa alif ba laman ɗaya sun ka faɗa to shine an ga samu malaman arabiya suka yi saɓani kamar yadda ni gaya muku da al'imamu al-khalilu ibn ahmad wanda shi ya aza ilmul arut da al'imamu sibawaihi wanda shi kuma shi ya imamul fanni shi kuma shi ya faɗaɗa ilimin nahau shi ya yi mai turaku shi ne na farko eh cewa da alif da lamun su an na ta'arifi da waɗanda suka bi ra'ayi irin nasu da al'imamu al-khalilu bin ahmad eh da kuma wa al'imamu waye sibawaihi amma da al'imamul akhfashu al'akhfashu to akhfashu kala uku ne akwai al'akbaru akwai asayir akwai al'ausat shi akhfashu ɗin ga ha akwai al'ausat akwai al'akbar akwai kuma asagir to amma duk sanda an ka kawo idilaƙin al'akfashu aka yi shiru to na tsakiyar ake nufi al'ausat ake nufi eh an gane ko na tsakiyar ake nufi wanda sunansa abul hassan abul hassan sa'idu bin mas'ada almujashi albalhi al'afashu al'ausat ya rasu shekara na 211 wasu kuma sun ce 214 wa huwa allazi yarwi an sibawaihi kitabahu shi yake riwaya daga littafin sibawaihi almajirin sibawaihi to duk sanda kana karanta littafin larabci kaji an ce qalal akhfash shi ake nemi kenan nan a wannan saɓani shi ake nufi eh kaga nan kenan ya saba ma malaminsa shi sibowahi ya ce da alif da lamu suke nuni ga mai da suna ma'arifa amma ɗalibinsa al'akfash ya ce a'a to daga cikinsu akwai badruddin ibn malik eh? wa atba'uhu ko da mabiyansa amma ibn malik ya sake jingina wanga ra'ayi zuwa ga sibawai kuma eh kenan sibawai yana da ra'ayi guda biyu akwai ra'ayi na farko cewa al'alifu wallam suke nuni ga ta'arifi wani kaulin kuma an ruwaito cewa ya ce lamun ce fakat lamun ce fakat to zai gaya mana ƙa'idar yadda ake magana da ita wannan lamu sai ce mi iz ita wannan aliful wasli ita wannan alif ta sadarwa matayu durach sakat duk sanda ta shigo tsakiyar zance sakat to haɗuwa take yi haɗuwa take yi misali alkabiru ɗin nan to sai ka kawo wata kalma kamin ka ce alkabiru to a ɗin nan sai ka je ka yi sheta ba za ka furta ta ba kamar me innal kabida kaga baka ambaci a ba ita al ɗin nan ta farko to aliful wasila ake kiranta ka fahimta ai eh wal asri kaga baka ce wa al asari ba ko ka kace wa shamsi eh wa duha wal fajiri saboda ta zo tsakiya wal laili to duk sanda alif din nan ta zo tsakiya an ka haɗa kalma da kalmar da ta shige ta to sai a ji ba ta eh ba a faɗin yanzu lamun ɗaya ke aiki ita ɗaya ke aiki in kamariya ce sai ka ɗaure ta in shamsiya ce to harafin da aka gabaninta sai ka sa mai shadda da alif ɗin da lamun yanzu duk ba za su yi aiki ba sai ka ce washams kaga an kaɓe alif da lamun amma yin kamariya ce to sai a ɗaure lamun sai a ce wal fajiri wal asiri to wannan shine ka'ida shine iz saboda aliful wasil wannan alif ta sadarwa saƙat takan faɗi matayu durash duk sanda an ka shigar da ita tsakanin kalma da kalma ba za a faɗe ta ba kenan ko to to simal ya ce babu kismatul afa'ali wannan babi zai karantar da mu karkasuwar ayyuka tunda can ayi tarifin alfi'il ko to nan za a yi bayani akan shin zuwa nawa kashe aiki ya kasu wa in aradta kismatal af'ali liyanjali an kasadal ishkali فهي ثلاث ما لهن رابع ماض وفعل الأمر والمضارع مالتي وإذ وإن أردت إن كي نفن قسمة الأفعال إن كي نفن كسن karkasuwar ayyuka a larabci liyanjali domin ya kuranye anka daga gare ka sodal ishkali tsatsa ta rikitarwa ma'ana datti dauda ta rikicewa al'amurra to kana son wannan dattin ya kuranye ya goge malice fahiyar salasun to ayyuka dai kashi uku ne bilistiqra'i wa tatabbu' an yi istiqra'in ayoyi an yi na hadisai an yi kuma na kalamul arab an ga gaba ɗaya ba a samu wani fi'ili sama ga uku ba wannan ana kiran sada at-tatabbu' wal istiqra' sai ce malahunna rabi'u ba su da na hudu na farko madin akwai alfa'ilul madi za a yi bayani kansa na uku wa fi'ilul amri akwai fi'ili na umarni shi madin yana nuni kan cewa kawai an yi an gama eh yawwa ko a hausa muna da shi a turanci ma akwai shi me ake kiransa? a gani to akwai kuma na umarni je kai kaza me suke kiransa shi ko ka gani shi an na umarni ko to eh to wal mudari'u shi kuma ana na ana yi kaga ana na ana yi to ka gani su ma ai ba su wuce ukun ba ko to ka gani sun ka zage shigowa daga baya wasu ayyuka eh ok to ko a larabci akwai su ƙwarai kuwa to haka suke waɗannan dai su ne asali in ma ka ga wani ya fita to za ka ga reshe ne akan su waɗannan amma dai waɗannan su ne turawa yawwa duk sanda an ka ambaci aiki to ɗayan biyu ne ko dai an gama ko za a yi ko kuma ana na ana yi to sai dai kawai suna saboda abubuwa da sauransu a samu ƙari to to zai yi bayani ka alamomin su fi'ilai da za a gane su ma'ana almudari'u da larabci shine almushabihu saboda ya yi kama da suna shi yasa an ga kira shi da almudari'u suna yana ɗauka alharakatu asalasa inda ya zan mutamakinun ne amkan ja'a zaidun ra'aitu zaidan sallamtu ala zaidin to haka zaka ce ya zahabu lam ya zahab lan ya zahaba a ga yaɗo haraka uku rufa eh jazma sannan nasaba to sai ce fa kullu dukkanin ma kalmar da yake suluhu fihi amsi yana kyautatuwa a sa mai amsu a haɗa da amsu in an ce amsu shine jiya in ba a yi mata na kira ba in ka ce amsin to jiya kake nihi amma ba ga ta wuce ba yana nufin ta satin da ya wuce yana iya yiwa ta watan da ta wuce amma in ka ce amsi to ta kusa kenan ta farko to fa innahu madin duk fi'ilin da amsu na shigansa to madin ne kamar ka ce misali mara aituka munzo amsi tun jiya ban koma ganin ka ba to baka cewa izhab amsi ko ikira amsi yi karatu jiya a ga wani irin kwan gaba kwan baya saboda ita amsi abin da yasa ta keɓanta ga madin saboda tana dalala ne kan abin da ya riga ya wuce shine jiya yanzu kaga jiya jima'a ta riga ta wuce to shi yasa ba ta shiga sai ga fi'ili wanda ke munasaba da ita ba ka sama ma mudari'un ita ba ka sama amru ita bai gaire lafsi kuma ba tare da wani rudu ba sai in kai kajja maganka rudu amma haka abin yake babu babu rudu babu rikicewar ma'ana wa hukumuhu to hukuncin fi'ili ma zai duk inda ka gan shi in ne ba a haɗa shi da ta'ud damiri ba in ba a haɗa shi da damiri ba eh in ne ba a haɗa shi da damiri ba na fa'ili ko kuma ba a haɗa shi da wawul jama'a ba sannan bai zama mu'tallul akhir ba to hukumuhu fathul akhiri minhu a wa harafin ƙarshe fataha ka ƙaulihim kamar zancen su sara ya yi tafiya cikin dare wa bana anhu al'amari ya bayyana daga gare shi shi ne wa bana ai zahara ya bayyana gare shi to kaga sara rawa an mata fataha bana shi ma haka to duk sanda fi'ili madin ya zo haka ba mu'tallul akhiri ba sannan kuma ba a haɗa shi da zamiri ba baka ce tu ba in ka haɗa da tutu wannan zamirul fa'il zai koma mabni ala sukun kamar sirtu a gani yawwa ya zama ginanne akan sukuni ta wannan shi ne akwai tambaya? sai a duba akwai tambaya sai a amsa don shi fi'ilul amri yana da yawa muna barin shi har zuwa karatu na gaba
wajen ɗauka saɓanin da na alif da lam ko kuma lamun duk ba matsala
duk wanda mutum ya ɗauka illa dai a zancen da ya fi shahara shine al'alif wallah wannan shi ya fi shahara ya fi ƙarfi sama ga masu cewa amma shi malam kamar ya fi karkata zuwa ga ita lamun a'a shi dai alhariri zahiri ya fi karkata ga cewa a lamun da ce saboda dalilai kamar haka dalili na farko da ya tashi bayani kaga ra'ayin da ya fara kawowa wanne ya fara ambata hmm? wanne ya fara ambata a wannan shi an na ƙarshe cewa da ya wa'alatu ta'arifi na'urar ta'arifi sai ce al faman yuri ta'arifa kabidin mubhamin qalil kabid to wannan bayanin nashi ya kunshi ita al'alif da lamu to ita dai hikarkata duka sun in ce gare ta cewa ya fi karkata zuwa ga ra'ayin su su alkhalilu da sibawai na cewa alif ne da lamun suke nuni zuwa ga ta'arifi cewa sawaƙala ƙaumun wasu mutane to wannan kamar yana raunana ra'ayinsu na gane ko to shi yasa ya mai da wancan kamar ma shine umda shine abin dogara shi yasa bai ma tsaya ya ce maka wasu sun ce alif da lamun ba a'a kawai sai ce maka wasu mutane to kenan shi al-imam al-hariri rahimahullah ta'ala ya fi karkata zuwa ga ra'ayin da suka ce al-alif wallam kuma ya fi karfi don gima-gimai na malaman nahawu akan ra'ayin suke shine al-imamu sibawai wanda imamul fanni ne da alkhalil ibn ahmad alfarahiri malamin sibawai ne eh shi ya karantar da sibawai so to wannan ra'ayin ya fi shi za ka ga mai al'ajin rumiya al'alif wallam al'amuriti ita ya ambata sauran malamai za ka ga haka suke kawowa suka sun ce al'alifu wallam to sai sai wace tambaya na'am Amma babu wata tambaya wajen ismu ismul mausul nam eh wane sai ka ce allati mutum biyu sai ka ce allazani ko mata don haka za a faɗa eh allatani shi an na mata allazani shi an na maza maza da yawa sai ka ce allazina mata kuma sai ka ce allawati mata ke na eh ko allati in kaga dawa eh do ana fada allawati ko allati eh wallati ya isna min almahidi eh eh amin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته